بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a shine yammacin 21 ga watan safar shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan agusta 2025 daga nan masallacinmu na darul hadisi salafiya da ke zariya a nigeria daga ajinmu na fasli sheikh albani da usul a yau insha Allah za mu yi wani darasi wanda zai zama dajiya ce ya kankanwa kamar yadda muka saba a lokuta daban-daban za mu yi magana akan fa'idojin muƙaddimar littattafai wato sanda mutum ke karanta littafi akwai fa'ida kwarai ya kula da muƙaddimar ya karance ta ya naƙarce ta wannan cikin wasu ayyuka ne na manhaji na ilimi waɗanda a baya mala albani na bu Allah gafarta masa yayi mana darussa akai kuma ina wasu ƴan nazarce nazarce sai na cikar da wata makala da nake ganin za ta ƙara mana amfani a wannan fanni insha Allah saboda wannan zai zama darasi na farko kenan a cikin wannan tattaunawa game da fa'idojin wato karanta muƙaddimar littattafai a lokacin nazari ko bincike ko karantawa kafin mu shiga za mu amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya a madadin sauran 'yan uwa ɗalibai da mahukunta wannan makaranta zuwa ga wani daga cikin malamanmu da Allah ya maɗansa rasuwa shine Dr. Abdulkadir Sale Kazaure malami ne kuma yana cikin abokan Malam Albani Allah ya gafarta masa to a yau Allah ya mun ɗansa ne suna Abdul Malik wanda saurayi ne Allah ya masa rasuwa muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah kuma ya baiwa iyayensa da sauran ma'abutansa haƙuri da dauriyar rashinsa akwai kuma rasuwa ta wani bawan Allah cikin mutane masu alkhairi shine dan makwayan Gombe Alhaji Abubakar Manga Usman shi ma yau ya rasu mutumin kirki ne cikin masu sarauta a kasar Gombe to musa su addu'a Allah ya gafarta musu da su da sauran mamatan mu maza da mata na nesa da na kusa cikin musulmai gabaki daya to wannan muqaddima wannan wannan makala da take hannun mu wani malami mai suna Dr. Bashar Bakur shi rubuta ta wannan malami professor ne na na ilimi a wata jami'a a ƙasar Malaysia a wani department da suke ce ma Ismud Dirasat Ta'sisiyya kamar remedials kenan a Kullatu Ulumul Wahyi ko Ulumul Wahyi ne suke cewa suna kamar da ya ce islamic center mun shafi qur'ani da sunna da sauransu to wani malami ne a wajen shi rubuta ya da rubuce-rubuce da yawa akwai akharatul aqlam littafin sani akwai kuma wani littafi mai suna alqabul alqabul shu'ara shi ne rubuta wannan makala ya kusan shekara goma kenan da rubuta ta ya kira ta da suna muqaddimatul kutub min khabi'i fawaidiha wa maknuni na fa'ishiha wato abin da ke cikin muƙaddimar littattafai na fa'idoji ɓoyayyu da kuma taska wacce ke mai daraja a cikin wato littattafai ƙadiman ƙalu tun da laraba su kan faɗi wannan magana su ce fizzawaya habaya ana samun abubuwa na alheri taskokin alheri a gefe inda ba a tsammanin su وهذا الكلام أصدق ما يكون وأجلى ما يبدو في ديبا في ديباجات الكتب ومقدماتها wannan zancen yana bayyana sosai ya gasgata akan addibaja shine kamar tamhid ko muqaddima ta littafai id fiha min al-kunuz al-makhbu'ati wal fawaid al-maknuna ma la yujadu rubbama fil kitabi nafsi kai samu a cikin muqaddima wani littafi ka samu wasu fa'idoji wanda watakila babu ma a cikin asalin littafin. Wala Allah kafira min al-ƙura'i ya murruna bi muƙaddimatin kitabi murrun kiram. kuma sai ka samu wani mai karatu idan ya zo sai ya tsallake muƙaddimar kawai ya wuce ta ya zunnuna annal ajda wal aula huwa al qafzu anha ila bidayatil kitab a tsammanin mutane kawai abin da ya fi dacewa su tafi zuwa kawai fasali na farko ko babi na farko ko chapter 1 su tsallake irin wannan muƙaddimomi kaga su tsallake alkhairi mai yawa i'malan lil aqli fi ma huwa aham suna ganin kamar su sa hankalinsu akan abin da yafi muhimmanci wa sarfan lil waqti fi ma huwa ahaq bar su sa lokacin su abin da yafi cancanta wa hada min al khata'i alladhi yanbaghi yanbaghi al haidu an wannan kuskure ne da ya dace a karkace mai yinsa a daina yinsa fal muqaddimatu in hiya illa bawwabatul kitabi wa miftahu mukaddima tana matsayin wato kofar shiga ne tana matsayin zaure ne na shiga cikin littafi fa hiya min wajhin ashbahu ma takunu bid dalil al murafiq li jihazin ma ishtaraitu ma ishtaraitu mukaddima ta fi kama da a ce tana matsayin manual wannan ka sai wani ra zamanancen ka da manual ko wato how to use wanda zai baka bayanin ya ake amfani da ita to mukaddima tafi kama da irin wannan littafin da ke zuwa tare da na'ura fa anta lasta beginnan an qira'ati hada dalil kaga bai da ra'ayi ka wadatu ka ce ba sai ka karanta wannan takaddar ba walittila'i ala ma fihi min tanbihatin wa ma'lumatin tad'uka ala tariqin wadiha qabla istimal al-jihaz baka yi saka wadatu daga abin da ke ciki na instruction da na information waɗanda za su taimaka maka ka hau ta farki madaidaici wajen amfani da wannan na'ura ba wa kana badu asati da tiya qulu nasihan yace wani malamin mu yakan ce mana idan sharaita kitaban wa lam yakun min al mutahi an taqra'ahu an qarib idan ka sai littafi baka da lokacin da zaka karanta shi nan take fala tad'ahu min yadika qabla an taqra'a fihi shay'ain to karka sake ka ajiye sai ka karanta abu guda biyu akalla al-muqaddima wa fihrasul mawdu'at ka karanta introduction kuma ka karanta table of contents fakilahuma yuqaddimu fikratan wadiha wa tasawuran daqiqan lima alayhi al-kitab wannan abubuwan guda biyu za su baka hoto mai kyau da kuma su baka fikira amma akan abin da ke cikin littafin wataƙila kuma daga nan da ka tarsasu zuwa ga karanta ko dai wani ba'ali ko kuma littafin gabaki ɗayansa tas'a hadhihi al-maqalatu ila ard ba'd al-fawaid al-mansura al-mustaqa min muqaddimat al-kitab ita wannan muqaddima za ta kokari wannan dan rubutu da aka yi wannan makala za ta nuna mana wasu fa'idoji ne daban-daban da ake samu a cikin karanta muqaddimomin littattafai yasbaquha hadithun zan gabatar da wani ɗan zance muktasarun takaitacce an khasa'is al'amma lil muqaddima wanda ya shafi wasu siffofi ga makari ga muqaddimar tafai wa namazij lil muqaddimatin nafisa min ulum al idda sannan kuma zan buga misalai da wasu wato fannoni daban-daban da muqaddima dake cikin su abu na farko shine khasa'isul muqaddima ne da ne ya kamata a samu a cikin muqaddimar littafi ko me aka saba samu هناك سمات عامة تشترك في كلها أو بعضها جميع المقدمات وكو سبوبي دا يوا ودن سكي غمغري وند مفي يوا كو دكان المقدمومي سنا دوكي رسو خصوصا التراثية منها مسمى مقدمومي لتتفندع شيء التراثية وهي نفرقو تبيان سبب تأليف الكتاب والدافع إليه والدافع إليه واتو آه mafi yawan littattafai a mukaddimar su a da can malamai sukan bujiro da zance game da dalilin rubuta littafin da kuma abin da ya ja hankalin malami zuwa ga rubuta littafin galibin ka karanta mukaddimar littafi amma altafan da zaka samu irin wannan bayanin zaka samu wato tarihi da sababi da dalili na biyu shartul muallif allazi iltazama bihi fil kitab malamin kuma zai ambata maka sharadin abin da yake so ya ambata wanda ya shafi wato in mazhabobi ne ko idan tarihi ne ko in tafsiri ne zai ga maka duka ga abin da ga abin da zai takaitu a kansa wa kad yakunu hadha shartu amman aw khassan sharadin na iya zama sharadi ne ga magari a dukkan littafin ko dukkan littafansa aw khassan ko ko ya keɓanci wannan aikin kulliyan au juz'iyan fasafa biyu matsala yace ka kaman Salahuddin Safadi Khalil ibn Aibak wanda ya rasu 764 ɗaya daga cikin magada ilimin al-Imam Zahabi a cikin littafinsa mai suna alwafi bil wafayat muna nan da shi a makarantar na alwafi bil wafayat ana buga shi a cikin juz'ai guda takwas iltazama an yu'ammima almutarjamina ya dauki gabarin cewa zai yi tarihin kowa da kowa duk wanda yake ganin ya cancanta ya kawo tarihin sa to zai kawo fatarjama lis sahabati wal khulafa'i wal wuzara'i wal umara'i wal qudati wal ulama suna ka yi tarihin sahabbai da shugabanni da sarakuna da ministoci da alƙalai da malamai alakhtilafi takhassusati da malaman fiqh da na hadisi da na qira'a da na adabi da na nahwu duka ala hini najidu ghayrahu ikhtara an yukhassisa kitabahu fi tarjamatil fuqaha wani ko za ga littafin fiqh tarjama malan fiqh ne kawai shadaratul nurul zakiya fi tabaqatil malikiyya malam fiqh ne kawai wani wani malaman wani mazhabi ne kadai kama Abu Ya'la abin nan tabaqatul hanabila fa awul qurra wani kuma yayi na qurra ghayatul marar abin nan kamar tafa limamu al-imam az-zahabi na tabaqatul qurra misali awul muhaddithin akwai da take ci akan malaman hadisi kaman zahabi a cikin tazkatul huffaz kaman suyuti a cikin tazkatul hufaz shi ma nashi ko kuma mujamul muhaddithina nashi aw al khulafa ko kuma da takaito akan sarakuna kawai abin nan khulafa bani umayya ko khulafa al andalus ko makamantan su ko wanda kuma shi kuma zai zai iya karin mu akwai wanda kuma iyakaci mawaka ne kawai kaman al agani abul faraj al asfani a cikin al agani shi kuma mawaka kai kitabi kamar ibnu salami al-jumahi tabaqati fuhul shu'ara to yana da kyau farko mutum ya san wato yadda kowane malami ga tartibin da yi wani kuma mutanen wani zamani kawai kamar ibnu hajarin imba'ul humri bi abna'il umri shi kuma yana tarjaman mutanen da suka rayu zamani ɗaya da shi daga shekarar da aka haife shi zuwa san da ya gama littafin iyakacinsu ne kawai duk wanda bai kai wannan lokacin ba kuma yawancin lokacin ba za ka gan shi ba wani kuma mutanen wani gari kadai kamar tarihi kuma ziyartar salam tarihi kuma gada al'imamu abin nan khatibu ya takaitu ne akan malaman da suka zo ba gadaza ko dai suka rayu a garin ko suka kawo ziyara ko suka zo ɗalibta ko aka kawo su aikin da malamai da alƙalai da likitoci da jaruman sojoji da kwamandoji da mawaƙa duka sai da ya ambata amma dole sai in ka taɓa zuwa Baghdad ko ka zauna Baghdad ko ka yi karatu a Baghdad don haka babu tarjama Imam Malik a cikin littafin amma za ga tarjama irin su Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri da shi ba Misri ne amma an taɓa khalifa ya taɓa gayyato shi ya zo zai ba shi appointment na alƙali ya zo garin kuma aka ba shi appointment na amma ya nemi afuwa don Allah a yi hakuri ba zai iya ba sadaka shi tarjama shi na ciki saboda ka sai wannan dai taimaka maka san mazban ne na zaka dinga samun abin nan husnul muhadara fi akhbari misr wal qahira na limamu as-suyuti kaga ya kebanci shi kuma wasu garuruwa guda biyu to da haka mutum ya kula da wannan kwarai da gaske al-manhaj al-muttaba fi tartib madat al-kitab a cikin mukaddima akan ambaci manhajin da aka bi wajen tsara littafin fa fil ma'ajim al-lugawiyya ترتب المادة على الأغلب على أوائل الحروف misali a littattafai wanda suke dictionaries ma'ajin kawamis akan jera kalmomi bisa lura da harfan farko wato sai an gama kawo kalmomi da suka fara da alhamza sannan a kawo masu ba'u sannan a kawo masu ta'u to alhamza ma kuma alhamza alhamza alhamza alhamza alhamza ba'un alhamza alhamza ta'un haka haka a jijiri to akwai kuma wanda suke kuma au awakhiriha akwai tafin da kuma suka jera su kuma kalmomin wanda ake ce musu manhajul qafiya ne kon in aka ce babul ba'i kaga kalmomin da suka fara da ba'un da akwai wanda in yace babul ba'i kalmomin da suka kare da ba'un zai kawo kamar yadda misali yake cikin lisanul arab kamar tajul arus da asalin shi fairuza badi kamusul muhit kenan kaga mutum bai san wannan ba sai ya je ta wata gari da ya rasa yana da ga abin da yake nema gara ma yanzu da yake akwai na lantarki da in ka buga kawai zai kawo amma san da ake amfani da littafi na gargajiya ai ba karamin su dadi bane a wa fi kutubu tarajim ala tartib al alif ba'i aw sin haka na altafan tarjama zaka ga wani tarjama ana yin shi ne alif ba'i kaman abin nan al alam na zarakli kaga shi yana bar shi ne abin nan tartib alif ba'i amma an kada ke kamar littafin zahabi tarihul islam shi kuma tartib ne na shekaru alasini sannan a cikin shekarun kuma sai tsara shi kowace shekara kuma a abin nan alif ba'i din wasu kuma alal wafayat waye riga mutuwa wa fil kutubil fiqhiyya alal mawdu'at tafin fiqh kuma kaga galibi tsarin su kuma aka zai faɗi zai faɗi cewa zai tsara su ne daga tsarki sallah azumi zakka aikin haji aure saki gado da sauransu yawanci kowane mazhaba kuma suna da nasu tartibi tartibin malikiya ya bambanta da tartibin shafi'iyya haka tartibin mazhaban shafi'iyya ya bambanta da na hanabila kowane mazhaba suna da abin da suke itimadi da shi wajen tartibi galibi dafan malikiya sukan aro tartibin su ne daga muwadda ko mudawwana galibi littafan shafi'iyya suna aro tartibin su ne daga littafin baihaqi a sunan kabir ko littafin muzani wannan shine madogaransu galibi littafan hanabila sukan aro ne daga littafin ibnu qudama al-mughni ibnu qudama wannan abun jama'a babu inda za ka je ba a ga masu sai dai ka ji su a bakin malamai ko kuma yau da gobe wahala ko ta ka gane su ba a rubuta su ko mun gani ba a rubuta wanda zai ga maka kaso tumatir a cikin ya kwana uku ne yake ribewa ko ne zama ko sai ya kai sati akun zai ga maka wannan dan kashe kaso tumatir sai dai kawai in ya kai asara yau gobe ka haka gane to sai kuma at-tansisu ala zikri masadiril muallifi jami'iha aw ba'dha malamai sukan ambaci ina ne source of information din su ina daga ina suka ciro maganganun su za su gaya maka asalin inda suka samu da inda suke ɗaukowa kamar fa al-baghdadi fi khazanat al-adab al-baghdadi a cikin khazanat al-adab yana ambata yace source din shi shine wuri kaza da wuri kaza wa zabidi fi tajil arus sharhin kamus kenan waqad takunu al-muqaddima qasiratan jiddan wani malamin zai muqaddima yar gajeruwa wa hadha yasbiqu ala kasratin kafiratin min al-muqaddimat mafiyan muqaddimomi to a haka suke zuwa aw awilati aw tawilatan jiddan wata kuma ta tsayi tsayi ne tsayi shi ma hatta innaha taslu an takuna kitaban mustaqillan qaiman bi nafsi wata in ta tsawo ta tsawo ta zama littafi mai zaman kanshi kamar wanne mislu muqaddimat ibn khaldun shi ibn khaldun a cikin abin nan tarihun tarih ibn khaldun muqaddimar mujalladi ɗaya ne mai zaman kanta kuma ta fi littafin muhimmanci kamar yadda yake fara duka littafin bai kai muhimmanci ta ba saboda abin da ke cikin ta na ilimi na kimiyyar bincike da kimiyyar tarihi da sociology turawa suna tsara ne har yau din ana amfani shi saboda wasu ma iya muqaddima kawai suka sani haka wa muqaddimatu fathul bari da muqaddiman fathul bari tace ne hudar sari ko ana cewa hudar sari ana cewa hadin sari amma yafi inganci cewa hudar sari saboda an samu wata nuska da rubutun ibnu hajirin hannunsa haka ya rubuta to wannan muqaddima kamar da ɗan uwa suka sani ba taba irin ta ba a duniyar karatu har yau indai abin da ya shafi muqaddima ne ga sharhin littafi na hadisi ibnu hajirin ya cire tuta na shekara shida yana yin ta shekara shida ita kadai yayi yana yin ta yayi sauran tafin a cikin shekara goma sha takwas ko sha tara in an hada sai zama shekara ashirin da biyar shekara ashirin da biyar kamar ka ce tun da aka fara demokuraɗiyyar najeriya har yau din nan aiki da abin da kawai yake ke muqaddima sharhin sayyid bukhari kusa da ya gama sai da aka yi walima ta ƙasa gwamnati ta ba da kuɗi aka yi walima ta musamman don a yi wato a gode wa Allah akan wannan aiki ne da kaga dai kamar da muke gani mukaddiman tawaye ne ta zama littafi ne mai zaman kanshi ilmomin da suke ciki kuma ba dan kadan bane wa ahyanan wani lokaci kuma wa rubbama kaseeran wani lokaci da yawa kana yu'al kana al-mu'allif yaktubu al-muqaddima qabla al-badi bil kitab malaman da at-turafiyun suna fara rubuta mukaddima ne kafin littafin kamar da take fara zuwa kafin littafin wala allahu ya idul qari'a fiha an yatahaddasa fi kitabihi an mawdu'in kaza an mawdu'i kaza an mawdu'i kaza wani lokaci a cikin mukaddima zai ce a littafin nan zan yi magana kaza zan yi magana kaza fa idza fattashna fi tawayil kitabi sai mu zo daga baya mu ta duba littafin lam najid ma wa adadi sai mu tarar da yi aikin ba nisyanan min ko dai dan ya manta rubbama qala al-ahd baina kitabaihi kitabati lil muqaddima wa faragi min al-kitab da tsayin zamani yanzu kamar ibnu hajar din abin da ya fada yace zai a farkon mukaddima bayan shekara ashirin ta yi ilimin shi akan abin ya canza ra'ayin shi akan abin ya canza ko ya manta ko yana ganin bai da muhimmanci a tafis wannan da ɗalibai suke yi na cikin wata shida ko shekara kana samun irin wannan irin wannan fauja sai ka ga farkon da tsakiyan ko ƙarshen ya bambanta kamar mutum da ya yi ba saboda taɓawur na rayuwa wani kuma akwai malal ya gaji sai ka ga ƙarshen bai da zaƙin farkon wani kuma ya canza akalar rubutun abin nan midway duk wanda yake duba test din yara zai iya gane wani musamman tun da kai za karanta shi ne gaba ɗaya lokaci ɗaya shi kuma yayi kamar wata shida ko shekara ko shekara biyu yana rubutawa ala fataratin mukhtalifa to ibnu hajirin akwai wani abu ma da ya faru da shi Allah ya gafarta mai duk inda yazo yana magana a cikin wata gaba ko a cikin wani kitab tunda Bukhari na maimaita hadisai in yace idan mun je gaba za mu yi magana akan wannan hadisin ga ko waɗanda ya yi a gaban yadda ake tsammani wasu kuma bai yi ba kamar da irin wannan abu wata wani malam bani yake ce mana shi ya yi wani istikra'i cewa duk inda ibn hajirin ya ce insha Allah to sai gan ya je gaba sai Allah ya tunashe shi mafi yawan inda bai ce insha Allah ba cewa Bukhari ne mai hadisin na a wuri kaza in mun je ma ƙara sharhi a can to wani wajen abin karɗan adam bai rubuta insha Allah ba to sai Allah ya kisha adam in ya can kawai sai ya wuce ko kuma ya je can sai hankalin shi ya ɗauki zuwa ga wani abu daban maimakon ya kamata ne magana da ya alkawari magana ce ta isnadi ko ta riwaya sai hankalin shi ya ɗauki zuwa ga fikihu ko hankalin shi ya ɗauki zuwa ga wani abu kaman abin nan gwada ƙarfin dalilai kamar fiƙul muƙara ko wani abu to kaga shi sa sharhin da girman shi da kuma bincike ne da yawa wani wajen sai kaji cewa nan akwai akwai gibi zaka ji cewa kai nan na so a ce yayi magana akan abu kaza to sai ka nemi wani littafin sai ya taya mishi wannan kuma duka kamar da shafi yake cewa ne aballahu an yatimma illa kitabu to wannan a muƙaddimar malaman da kenan wala raiba anna al-muqaddima al-haditha aw al-mu'asira fiha al-kathir min al-khasa'is as-sabiqa a yanzu a zamanance a format na rubutu a zamani zaka samu wasu abu cikin waɗancan a cikin muqaddima lakinnaha takhtalifu anil muqaddimati at-turafiyya bi annaha tuktabu adatan ba'da al-farag min al-kitab bambancin farko tsakanin malaman da da na yanzu shine malaman yanzu galibi ba sa yin mukaddima sai sun gama littafin misali na kusa shine a Sheikhul Albani Sheikhul Albani Muhammad Nasir duk mukaddimin da fashi sai ya gama tun a cikin mukaddima za ka gane wannan sai da aka gama sannan aiki sai a wuri kaza na mayi kaza na mayi ma wani raddi kaza saboda haka idan aka sake littafin sai a sake mishi mukaddima muqaddimatu tab'atu thaniya tab'atu salisa kaza kaza kaza saboda kowace mukaddima ana yin ta ne bayan an gama wannan su a al'adan littafai ne yanzu kenan haisu takawwanu da dalbahi ru'yatun kamila wa daqiqa wa wabiha li mutawiyatil kitab kitabi to zai zama kana da cikakken gani akan abin da ka rubuta wani tariqatil ilmiya allati salakaha huwa ijma'ul ma'lumati wa yusallifuha kuma ya san salan da yake tara bayanai da rubuta su wa farq wa farqun akhar tamtabu bihi al muqaddimah al hadithiyya wa inqisamuha thalathata aqsam sannan kuma mukaddima irin ta yau a littattafai kala-kala ce za ka samu littafi guda da mukaddima iri uku wani wani iri biyu na farko akwai mukaddimatun ya ha shafsun akar gairul mu'allif akwai mukaddiman da wani ke rubutawa wani third party shi zai rubuta ta ana ce mata forward da tura da english yaqridu fiha al-amal abinda zai a ciki shine za a ba mutum bayan an gama rubuta littafin ya je muraja'a ya karanta yayi observations ya yaba wa aikin wa yuwaddihu mazayahu ya ambaci abinda aikin ya siffanta da shi wal jadid allazi abaqahu ala masilatihi min al-a'mal da kuma abu sabo wanda mutumin da ya wannan aikin ya ƙara wanda babu shi as-sabiqa min tasihin aw istidrakin ila akhir wa yanbaghi an yakuna katibu hadha at-taqribi khabiran bil mawdu' alladhi yuqarribuhu aw yuqaddimu lahu wanda dai wannan aikin galibi da malami ne gogagge masani akan wannan fanni akwai kuma akwai gidajen ma buga littafai publishing houses waɗanda ba sa yarda su buga littafi idan babu wannan baya cikin shar dole ne in aka ba su suka littafi sai an kawo wani gogagge masani ya yi bayani a kan littafin sannan su gamsu su rubuta su buga ba sa yadda ma wannan yana daga cikin al'adun rubutu a wannan zamani shine wato ba a yadda kawai mutum ya rubuta abu shi kaɗai kawai a je a buga saboda malaman yanzu da marubutan yanzu ba irin na da bane nauyin ilimin su ba ɗaya bane sannan kuma ƙarfin amana ilimin ma ba ɗaya bace sauraka ana bukatun dole wani ya gani ya duba ya ga meye ya dace me bai dace ba a kasashen larabawa musamman na musulmi da aka ci gaba ilmance za ka ga galibi ma hukumomi ne ake ba kamar yanzu a saudi arabia mutum zai buga littafi kuma abin shi ya kasuwa ba tare da hai a ciki barar ulama sun yi muraja'arsa ba sun yadda da abin da ke ciki al'alamatu bin ba za shi yake allah ya gafarta mishi yanzu kuma dai malamai wanda suka mai gurbinsu saboda kawai kan mutum ya je ya matsa wani abu cikin kasuwa ko shiga cikin al'umma ya kawo musu ra'ayi wasu ko addinin su ko da su saboda haka ake bukata ya zama cewa duk abin da mutum zai rubuta akwai wani wanda ya karanta ko wasu wanda suka karanta suka yi critique akan abin da ya faɗa sannan na biyu akwai at-tamhid ita ce wato muqaddima mai suna introduction yatahaddasu fiha al-mu'allif an muhtawayat al-kitabi والموضوعات التي ترك إليها مبينا الطريقة العلمية التي اتبعها في جمع المعلومات وترتيبها وأن مقدمة تتبع تزوم متن كما الصمري للتافة لا تقيا مسا أبن لك شكل التافة ليدا أكز آرى سود حنوين دا أكب وجز آرى سود مقدمة توقي تتبع دا كتما preface يتحدث فيها إذا يتحدث فيها المؤلف عن الظروف المحيطة بالكتاب سلل التافة مثل بيان الأسباب التي قادته إلى كتابة هذا البحث سببا نسكة سيروت التافة والأماكن المختلفة التي شهدت تعريفهم دقم ورارن دا أينهم واتو أكي للتافة والمؤلف قد يضطر إلى الانتقال إلى أماكن متعددة لجمع مادة الكتاب كما إذا يجمع الشوايا ياوى abin nan kenan fil work wajen hada madatul kitab zai ambaci cewa ya je wuri kaza ya je wuri kaza wa qad yusadifu mushkilati sanan zai ambaci matsalolin da ya fuskanta wa muawwiqat da tar da tarnaki wa ma ashbaha da abin da ya kama da haka wa kadhalika yadhkuru alkitab katibu alashkhas alladhina kanu masdar ilhamin lahu aw kanat minhum musa'adatun biwajihin min alwujuh ya ambaci kuma wanda suka taimaka masa ko suka ko suka bashi kwarin gwiwa wa yadhkuru aidan khibratahu wa ba'ahu tawil fil majal alladhi yaktubu fi ya ambaci kuma gogewarsa da cancantarsa wajen rubuta wannan abu kan ya kula da huma allafatun sabiqa fi kamar yana da wasu littafai da yayi akan fannin au durusun wa muhadaratin hawla to wannan shine preface shine irin wancan take yin tsayi din nan irin fatul bani irin irin hudar sani preface ne aka zo yi sai ya tsayi da ire-iren su muqaddimatun nafisa nan kuma zai ambatan mana wasu muhimman littattafai da suke da wasu muqaddimomi da ya kamata a matsayinka na dalibi kuma bincike ko malami ka samu lokaci ka karanta su zaka samu ilmomi mabambanta da za su amfane ka daga wajen da gaske akwai muqaddimatu kitabi ila sunan للظفر Ahmad Al-Uthmani At-Tahanawi wannan wani mutumin kasar India ne garin su kenan Taha ana ci magarin Tahana Tahana Bahul Tahana Bahul wani kauye ne a kasar India ya dade da rasuwa ya rasu tuka ta 1158 bayan hijira malamin hadisi ne gogagge shine mai littafin qawaid fi ilmi al-hadith to da yi dogon mukaddima sai sa mata suna ila sunan wanda akwai malam abu fata abu gudda ya tajikin ta mujalladi ɗaya ka babba muna nan da shi a maktaban mu nan insha Allah shine yace wa hadhihi al-muqaddima kaga dai wannan muqaddima balagatil ghayata bal rubbama awfat alaiha ta kai matuƙa ko kuma a ce ma ta wuce matuƙa fin nafasati wat tahqiq al-ilmi ar-rasil fi ilmi mustalah al-hadith wajen tahqiqi da na ilimi mai kwari a mustalah al-hadith wa li qadri al-jalil wa muqamiha as-sabiq haqqaqa al-allamah ash-shaykh عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في طبعة مستقلة وحلاها بكثير من الفوائد والفرائد فقدت بحق درة من الدرر mala bata abu guda Allah ya gafarta mishi ya mata takiki mai kyau ya sa mata fa'idoji kala daban-daban ta zama wani abu mai ban sha'awa da ila usunan kira yana da kyau mutumin da ke harka hadisi ya karanta sannan akwai muqaddimatu tajil arus na murtadar zabidi murtadar zabidi ya yi sharhin littafin kamusul muhid kamusul mufid na abin nan alfairuza baji malamin su ibn hajirin da ya rubuta ainihin kamus da sai shi murtadar zabidi mutumin kasar yaman wanda ya rasu a 1205 hijiriya ya zo ya yi shi ya yi mushi sharhi وفيها عشرة مباحث مهمة تتصل باللغة وسعتها وكونها توقيفية أو إصطلاحية وباللغويين ومراتبهم وآدابهم yayin magana wanda shafi kamar introductory abin nan akan linguistics akan ainihin lexicography abin da ya shafi ka'idojin harshe da fadin harshen larabci da yadda yake cin harshe dan adam Allah ne ya kimsa mai ko ko Allah ya bashi dama ya tsara shi da kansa tauqifi ne ko istilahi da kuma batu akan malamai da ake ci musu allugawiyin linguist da matakan matsayin iliminsu da sauransu ita mata da muhimmanci sosai sai kuma khazanatul adab wa lubbi lubabi lisan al-arab na al-baghdadi shi al-baghdadi a abin nan ne wato shawahid ne da ake amfani da su wajen abin nan wajen kafa hujjar nahwu su ne yake sharhi yake magana a kansu sai su ne khazanatul adab wa lubbi lubabi lisan al-arab na abdul qadir al-baghdadi shi kuma rasu shekara ta dubu da shekara 93 ishtamalat ala thalathi qadaya al-kalam alladhi yasihu al-istishhadu bihi fi al-lughati wan-nahu was-sarf wata irin magana ce ya halasta ya inganta a kafa hujja da ita qur'ani da larabcin wani zamani da larabcin waɗanne irin mutane da larabcin wani irin yanki sannan al-ikhtilafu hawla al-ihtiyaji bil hadith sharif yayi magana akan sabanin da malamai suke wajen kafa hujja da hadisi a lugha saboda hadisi shi ana riwaya shi bil ma'ana kuma wanda suke riwaya da ma'anan wasu ba larabawa bane a jamawa ne sannan wal masadir al-adabiyya ina ina ne masadir adabiyya da wawil da sauransu واللغوية والنحوية التي اعتمد عليها البغدادي في الخزانة وترجمة الربيع الاستربادي صاحب الكافية لتفن ديكي مشاكينا الكافية يتريغا يترجمة لتفن سي مقدمة صحيح مسلم قال الإمام مسلم أتكين صحيح إنساء ما مسلم يارش شكات قري biyu da sittin da ɗaya wannan mukaddima an santa mala albani namu Allah ya gafarta mishi ya yi mana sharhinta a nan kuma malamai da yawa su yi sharhinta irin su alimamun nawawi da sauransu a wuda a fiyar mu'allifu rahimahullah ma'alumatin muhimma fi mustalahin hadithi wa gairi alimamun muslim ya zuba ilimi ya kuma nuna gwaninta a cikin wannan mukaddima ita ma ya dace ko da yaushe mutum ya samu ya karanta ta sai muqaddimatu tabaqati shafi'iyyal kubra tajiddin subki al-imamu tajiddin subki wanda ya rasu 771 littafin shi mai suna tabaqatu shafi'iyya yayi doguwar mukaddima wa hiya muqaddimatun dafiya tadnu min 400 sahifa ta kai shafi 400 fiha jammun min al-fawaid fil ulum ash-shar'iyyah wal arabiyyah akwai maganganu da yawa na ilimin addini da larabci min fiqhin wa aqidatin wa hadithin wa adabin wa shi'r يذكرنا أكا أبوه مبامتا ومن الموضوعات التي تطرق إليها السلكي في المقدمة الإمامة السياسية بتوء أكا شوقبانشي وأهاديث فضل قريش وعلمائها da batu akan falalar Qurayshawa da hadisin da suka zo akan haka wa makanatu Shafi'i wa nasab da matsayin al-Imam Shafi'i wa tawassu fi haqiqatil imani wa arkani da batu akan imani da rukunansa wal madahibul mutabayina hawlahu da kuma bayani akan madahibul malamai game da magana akan imani wal farqu bainal imani wal islam wa jawab inshad ash-shi'r wal hadith an hadisati zuhur at-tatar da bayani akan bayyana tatar a lokacin su suna zaman da tatar suka fito sai muqaddimatu fathul bari ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu 852 bayan hijira ita ce hudas sari bi muqaddimati fathul bari matbu'a fi mujalladin khas wanda ana buga ta a cikin mujalladi mai zaman kansa yablughu 500 safha ta tawil muqaddima ala fawaid shatta zati sila bi sahih bukhari ya magana akan abubuwa mabambanta akan tarjuma imam al-bukhari akan wasu garibul hadith akan hadisai waɗanda aka caci muyansu a cikin sahih bukhari akan batu da ya shafi wato tabaqati shuyukh imam al-bukhari abubuwa da iri iri ga sanan fa'idoji daban-daban wanda wasu ma babu su a cikin asalin fatul bari din ko kuma ko kaje sun ciki zaka gani su aka maimaita sai muqaddimatu fathil mulham bi sharhi sahih imam muslim na bashir ahmad al-usmani wanda ya rasu 1369 أودع المؤلف في مقدمته البالغة 300 صفحة صحيفة العديد من الفوائد والتهديكات في الحديث ومصطلحه دوأنا المثالين لكي بقى منا نمقدم مما سو ما سفائدة قريدة سي مقدمة كشف الزنون كشف الزنون أن أحاج الكتب والفنون شما ينا نمنا دشي مجلد بيار شيني لتافن حاجي خليفة حاجي خليفة dama wannan index ne yayi index ne na littafai na wani malami ne wanda ya mallaki littafai na tashin hankali to sai indexin din su littafan da wato fannonin littafai fannonin ilimi da littafan su sune ya tsara cewa fanni kaza ga littafan da ake da su ko na littafi ga amfanin shi ga tarihin marubuce shi ga matsalar da in yana da ita kata littafi ne mai fa'ida kwarai da gaske auda al-mu'allif fiha kathara خثرت من الموضوعات المتصلة بالعلم وماهيته ولغايته ya kawo matsaloli da yawa da suka shafi ilimi da menene asalin ilimi da manufar karatu wa masailul ulumi wa taqsimatiha wa maratibul ilmi da kuma martabobin ilimi wa qasamil muallifin wal muallifat wa awaiqil ilm da abubuwan da ke kawo matsala ga mai neman ilimi wa shara'it tahsili da sharuɗin da ke sa a samu karatu ومقدمة الوافي بالوفيات للخليف ابن أيبك الصفدي وأن مكفداء بايا ضمن المؤلف مقدمة مقدمته فصولا عديدة آه خليل ابن أيبك يأي فصلي أجل مقدمة منها فصل يتحدث عن بداية التاريخ عند العرب يما كان أكن لا رباوة لسند سكفار ربط التاريخ وأقدم التواريخ التي بأيدي الناس لبياني أكن لتفهم فيها تأيوان وانا تاريخ أهنا متابع وفصل وفصل ثاني حول كيفية كتابة التاريخ لو أنا فصلي أكن ثار يد أكل التاريخ وثالث لو أنا فصلي نأكو آه يفصل البيان يفصل البيان عن العلم وال عن العلم والكنية واللقب بياني أكن سنن ينكا دا الكنية دا لقبي وكيفية ترتيبها عند ذكر الشخص المترجم da kuma yadda ya kamata a ambaci sunan mutum a zo tarjamarsa abu wane wane dan wane mutumin gari kaza ko mutumin gari kaza baban wane wane dan wane misali a ma a kaifin tartibin nisbati ila albalad aw almadhhab aw alilm aw as-sina'a da kuma yadda ya dace a jera sunan mutum in za a ce dan gari kaza dan mazhaba kaza masanin ilimi kaza mai sana'a kaza misali a ce al-makki ash-shafi'i an-nahawiyyu albazar wani za a fara fada an faɗi garinsu da mazhabinsa da ilimin da ya goge a kai da sana'ar da yake ya yi wannan duka warabi'in da wani fasali na hudu ya tahaddas an ba'adi qawaid al-imla ka'idojin shifta da hajatul mu'arrikh ilaiha saboda malamin tarihi na da bukatar zuwa gare su wa khamisun da fasali na biyar an ahamiyati ma'rifati tarihi wuqu'i hadisatin aw khabarin ma kan muhimmancin sanin tarihin faruwar abubuwa wa sadisun haula adabil mu'arrikh la dubban malamin tarihi wa shurutihi da sharɗansa wa sabi'un da na bakwai fihi anawin kutubin an tarihil mashriq wal maghrib suna littafan tarihin gabas da yamma wa tarihul khulafa'i wal muluk wal wuzara'i wal qada wal qura wal ulama wal shu'ara ya kawo su da yawa to abu na biyu kenan abu na uku shine sai ya ce fawaidu manthura min muqaddimatil kutub shine asalin mas'alar wato fa'idojin da zaka samu a littafai in kana karanta muqaddimatu ga wasu zai mana buga mana misali da littafai mabambanta yayi kuma ishara zuwa ga irin fa'idar da ke cikin su a fa'ida ta farko shine game da al-alfadul makshufa wasu lafuzza waɗanda suke wato masu tsauri waɗanda a muruwa ana ganin bai dace a faɗe su ba wanda suka shafi kamar alaƙar jinsi ko al'aura ko makamancin sai aka samu wani babban malin shine ibnu qutaybah ad-dinawari a cikin littafin sa ulumul akhbar sai ya tarsa su zuwa ga zai faɗe su domin yana sharhin sunayen abubuwa ne da gaɓoɓin jikin mutum da na dabbobi da sauransu shi ne sai a muƙaddima sai ba da uzurin me yasa za a ga irin wannan shi ne ce yantaki ibn qutaybata fi muqaddimati kitabi ulul al-akhbari al-mutashaddidina wal mutazammitina alladhina rubbama kana minhum utiradu ala iradihi ba'd al-alfab ba'd al-alfab al-makshufati wa asma'i al-a'da'i al-jinsiyya wa yaqul ibn qutayba yana mai da zance ga waɗanda za su zama za su yi korafi ko za su tsananta masa akan ya bujiro da sunayen wasu gaɓoɓi da wasu wato abu da shafi al'aura sai yake cewa wasa yantahi bika kitabuna hara ila babil muzayi wal fukahati wa ma ruwiya anil ashrafi wal a'immati fihima littafin nan zai kai ka wani babi da za a yi magana akan raha da ainihin wato fukaha da abin da aka ruwaito daga manyan mutane da limaman a ilimi a kai fa'iza marra bika idan ka karanta wannan ayyuhal mutazambit ya kai ƙorafaffe kai ɗan surutu da sakin baki hadisun tasta hifuhu au tasta hasinu au ta'ajabu minhu au ta da hakulahu ka ga abin da ya baka haushi ko ya burge ka ko ya baka sha'awa ko ya baka dariya fa'arifin mazhab fi wa ma aradna bi ka gane me yasa aka kawo shi wa alam annaka in kunta mustaghniyan anhu bitanassufika ka sani da cewa idan kai baka da bukatar wannan saboda kai ustazu ne kai sufi ne kai mai zuhudi ne fa inna ghayraka mimman yatarakhasu fi ma tashaddadta fihi mutajin ilayhi ta kuma da kike tsanani bisha da bukatar ya san wannan wa inna alkitaba lam yu'mal laka duna ghayrika ko da fannin ba naka bane ga kadai fa yuhayyu ala zahiri mahabbatika ballatana tsara shi zuwa ga abin da kake so kawai walau waqa'a fihi tawakkil mutazammitina la dhahaba shatru bahai da za a ce sai an da sai an kirdaji abin da ka yarda da shi sannan za a faɗa to da rabin littafin zai tafi babu babu armashi wa shatru ma'i wala a'rada anhu man ahbabna an yaqbala ilayhi an yuqbila ilayhi ma'aka kuma da mutane za su karanta kai kada za karanta wa inna ma mithlu hadha alkitab mithlu alma'ida ce kaga wannan littafin nawa kaman dandamalin cin abinci ne kaman tebur ne dining table da aka sa abinci kala daban-daban takhtalifu fihi maraqatu qu'um an sa abinci masu dandano daban-daban da ikhtilafi shahawatil akilin saboda masu cin suna da abin da suke so ya bambanta wa idza marra bika hadithun fihi ifsahun bi dhikri awratin aw farjin aw wasfi fahishatin fala yahmilannaka al-khushu' aw at-taqashu' ala an tusaira khaddak ga karanta wani karatu a ciki wanda aka bace al'aura ko aka siffanta wata alfasha to karkace wai zaka kauda kai aw tu'rida bi wajhika ko kauda fuska fa inna asmal a'da'i la tu'thim sunayen nan na gaɓoɓi ba su da wani zunubi da an faɗe su wa inna man ma'asamu fi shatmil a'rad abin da zai baka zunubi shine in ka zagi mutunci mutane wa qawlu zuri wal kadhib ko kai mutane ƙarya kai musu kage wa akalu luhumin nas bil ghaib kuka cin naman mutane kai gulmasu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan shi gurin kutaba matsalar shi shine malami ne na adab kuma malamin hadisi sai ake ce mishi lugawiyul muhaddisi ko a ce mishi muhaddisul lugawiyyi saboda nan yana magana ne da harshen su irin na yan adam shi kuma yake ganin mutane da suka san shi a matsayin malamin hadisi ba za su so su je na kawai wannan wake-waken da sauransu shi ne yake musu gandagaci ya ce annabi ya ce man ta'azza bi azail jahiliya fa'idduhu bi hani abihi wa la taqu wanda di yayi kururuwa irin ta maguzanci sanda aka yi mutuwa ko aka shiga musiba annabi ya ce ku zage shi da abun baban shi da al'aurar baban shi wala takunu kar ku yi mishi kar a mashi rufa rufa ga wannan hadisin ya kai matuƙa wajen nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ayi ayi ashar amma ko da haka sai malamai suka fice shi a matsayin mubalaga ko mun gane a matsayin mubalaga dan wani bai bai ce annabi ba ya ce ayi zagi kawai ya kama zagi ba haka bane duk da annabi ya ce haka din nan fahimtar da malamai suka yi shine daga mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'amalar sahabbai nuni ne zuwa ga rashin dacewar azaul jahiliya ya kai inda har wani zai yi zai yi mutumin da ya martani da zaki to shi za a ba shi uzuri cewa saboda ya ji an yi mummunar kalma ne har ya yi wani abu makamancin haka saboda idan mutum ya samu kanshi a wani yanayin da ya ga an yi barna a addini har ya fushi ya yi wannan ba wai da nufin ya mai da abin ta'adarsa ba to a iya a ba shi uzuri da wannan nassin amma sahabbai ba su fahimci haka ba don haka ba a ruwaito suna yin masu irin wannan kuskuren irin wannan mu'amala ba wa qala abubakar siddiq radiyallahu anhu li budayl ibn warqa wani wani mutum lokacin yana kafiri budayl ibn warqa a lokacin sulhu hudaybiya ya wata mummunan magana da yake cewa inna haula ilau qad massahum khazzaz khazzu salahi la aslamu ka yace annabi waɗannan da ka tara kana ganin kaman ka tara mutane wannan fa da sun ji zafin karfe wanda za su baka waje sai na baka rufe ci mishi a abud bi badri bi badri lati yace ka ci kaniyar ka kai lata ta ci kaniyar ta ko wani abu makamancin haka ana hanu muslimuhu mu za ka kira muku ba annabi to wannan yanzu zagi ne mummuna a abud bi badri allati wanda a ce ka ci ƙaniya abu kazanka ya yi na kasa faɗa ko da larabci akwai sauƙi amma da hausa mutum ya faɗa za ka ji sai bakinka ya ya ƙagiyaye mutum ba ɗan tasha bane ba zai iya yin wannan zagin haka kawai ana zaune lafiya ko mun gani to sai na bakar da ya fusata sai ya gaya mashi wannan wannan zagin mai ɗaci wa qala ali ibn abi talib salawatullahi alaihi man yatil ira abihi yanka tsibiri wannan wannan abin nan karin magana ne yana da ma'ana ɗayan biyu ira abihi dai shine al'auran mahaifinsa private part ɗinsa to shine kamar cewa ake wanda wanda baban shi ya haihu da yawa to danginsa suna yin karfi shine man ya tsil ira abihi wanda azzakarin baban shi ke da tsawo yanta tsiki zai za a magana su za ta yi faɗi za ta yi ƙarfi saboda zai ta haihuwa ba ji ba gari to sukan faɗe shi kuma kaga wannan kamar in an faɗa haka kamar alawajihul madihi ne wannan alawajihul madihi sukan faɗe shi kuma alawajihul mazamma alawajihul mazamma shine kamar a ce wanda duk baban shi ya ta aure aure ya aura nan ya aura can to zai karkasa musu dangin za su rasu suwaye dangin su za su zama ba su da dangi guda ɗaya ne mustaƙi suna da dangi a can ya sake aure wata a can ya sake haifa ta tafi da shi a ce a kwanta gwar ma suna da wani ɗan uwa ba sun ma idan ƙoshi ta shiga ba haka ne to wannan duk misalai ne akan in ta kama kaga manyan mutane ne amma da ta kama sun faɗi wani magana wanda ba samu jinta bakin manya ba walaysa hadha min shakli ma tarahu fi shi'ri jaririn wal farastaq yace amma fa wannan bai kama da abin da aka saba ji a waƙar jariru da farazdak waɗannan ƴan tashan mawaƙan ba lianna zalika ta'birun wa ibtiharun fil akhawati wal ummahati kuma waƙoƙin su na gazal suna faɗa ne kuma suna tona sirrin mata da ‘yan uwa mata wa ƙazufu dil musanatil ghafilat suna wa mata na kirki wato ƙazafi fatafaham al'amrai ka gane bambanci tsakankanin waɗannan ba guda biyu wa furuk bainal jinsai ne kuma ka bambance tsakankaninsu walam atarkhas laka fi irsalin lisani bin rafi ala an taj'alahu hajiran hajiraka ala kulli hali kuma ba ina ce maka wai shikenan ka dinga kwarkwasa kana sakin baki ko da yaushe ya zama shine al'ada ka ba ala kulli hali wa daidanuka fi kulli maqali a cikin da zaka yi magana sai a ji kana sakin baki wani ma a cikin wa'azi wani a hudu ba wani a tafsiri mutum ya ta faɗin magana wanda bata dace da harshen ilimi ko majalisan addini ko irin abin da za a iya faɗi a cikin masallaci ɗakin Allah to ba abin da ke ne ba kenan bal tarakus minni fihi inda hikayatin tahkiha aw riwayatin tarwiha tanqusu hal kinaya ina nuna maka ya halasta ne a lokacin hikaya ko riwaya to ba dole bane sai kai sai zaka fara abin yadda aka ruwaito shi wa yadhhabu bi halawati hatta arid kuma in ka je garin yin saye dadin zancen zai zai bushe wa ahbabtu an tajriya fil qalili من من هذا من هذا عادة من هذا من هذا تسلط في إرسال النفس على السجية نا نا نا سارن ne wai wato ka tsayi akan dan kadan wanda haka shine al'adan malaman farko wajen tafiya a bisa sajiya bisa dabi'a war ragbatu biha al-lubsati ar-riya'i wa tasannu wai sai sun yi sai nuna wai su wasu masu masu takarar ne na musamman ba wala yastashuru anna al-qauma faraku wata nazzahat ƙaraku wata nazzahata wa samalu adiyanahu wata wara'ata kuma ba za ma ka gane cewa su ɗin wai ko sun muƙarafa sun ɗan saki layi kai kuma kai ne kake kan zuhudu ko sun ɗan yi rawar ƙafa a cikin addinin su kuma kake kan wara'u ba ba za ka iya ganin haka a cikin aikinsu to wannan kenan to kaga wanda a cikin wannan ya maka bayani abin da zaka gani a cikin kafin shi da amfanin sa kuma garin haka ya maka bayanin wata fa'ida game da mu'amala da zance na sakin baki ko so sai al-ijaz fi kutubil mutaqaddimin ga wata mas'ala game da al-ijaz wato me yasa wasu malamai a can baya suke takaita magana ba sa yawaita surutu wannan kuma نقل موفق الدين ابن يعيش مالما ناون درس تريشد دا أربعين دا أكو في مقدمة شرحه على مفصل الزمخشري الإمام الزمخشري هنا دا المفصل نا نا أينهم واتو بلاغا يسير ويسي يكاو آه كلاما للخليل بن أحمد الفراهيدي عن إلة الإيجاد في بعض كتب المتقدمين يسا وسمع لما يسكي تكأي تزنشي سوسي التفنس يقول يتشي من الأبواب ما لو شئنا أن نشراه حتى يستوي فيه القوي والضعيف لفعلنا ولكن يجب أن يكون للعالم للعالم مزية بعدنا yace akwai babubbuka na karatu wanda inda mun so za mu ta magana mai ta magana a kansu har sai kowane zance ya fito fili yace amma muna so mu bar ma 'yan bayan mu abin da su ma za su fara ne walakin yajibu an yakuna lil alimi maziyatun ba'da malaman da su zo bayan mu ya kamata mu ba su damar da su ma za su za su yi nasu abin da za a yi wato da gangan malaman farko suke yin rubutu sai su takaita sai su kiyin magana yanzu misali kada kishin Abi Dawud in ya kawo riwaya sai kaga ya saki kawo wani isnadi amma ba zai ce ina nufin wannan isnadin kaza da kaza ne ko ga illa da ke kasa kawai sai ya shi warawahu fulana din da yake haka imam muslim haka shi ma yake to shi kaga sai suka takaita maka saboda da ba su takaita ba a ina sun gunajar za su samu abin yi su khattabi su imam nawawi da sai su rasa abin da za su yanzu su waɗannan da suka gama komai shi sa yanzu babu abin da za ka faɗa ko ba haka bane sai sai dai a ta juyen nasu kawai kamar ka ce su na bayan ba su mana bayan bayan su wannan gatar ba ko wannan a suka ba musu wannan fusar ba wataƙila kuma Allah cikin lutufinsa inda sun ban mana bayan yanzu kuma idan na bayan muke da kasala ba na biya ba amma su waɗancan na farko Allah ya kimsa musu sai suka dinga takaita zantuka sai Allah ya biyo da wasu a bayan su za su fada da yadda kowa zai fahimta sai kuma Allah ya biyo da na baya mu kuma yanzu kusala wanda ka tuba yake ma gagare mu wala hawla wala quwwata illa billah al-hadd al-fasil bayna al-mutaqaddimin wal mutaakhir wata fa'ida kuma shine sanin suwaye kudama suwaye mutaakhirun wannan zamani ne maraba tsakanin su ta wajen aƙida sai a ce salaf da khalaf ko ta wajen zamani akwai mutaqaddimun da mutaakhirun to al mutaqaddimun da mutaakhirun imamu zahabi ya ambaci daga sanda ake itibarin wani cikin kudama kuma a itibarin wani cikin mutaakhirun shine yace annal hadd al fasila bain al mutaqaddimin wal mutaakhirin huwa ra'su 300 kan shekara ta 300 daga farkon musulunci zuwa shekara ta ɗari uku to duk wanda ya rayu a nan yana cikin mutaƙaddimi daga kuma ɗari uku yo ƙasa to duka mutaakhirun saraka tun daga kan mutane irin su al'imamu annasa'i haga ya rasu ɗari uku da uku to ka yo ƙasa duk wanda za ka gangaro kansu har zuwa su bin temiya kafin su su bai haƙi su hakim duk waɗannan ana lissafa su ne a cikin mutaakhiri ba sa cikin mutaqaddimi in kun tuna malama ya taɓa wannan karatu musan ko za su iya tunawa ba ha aka ta istigraji waɗannan dama su ma duk ƴan baya ne ƴan baya ne a lissafi sai dai su ba su cikin ƴan bayan baya domin ita ma bayan kuma ana raba ta har zuwa wajen gida uku akwai ƴan baya na karan farko wanda suka gegari wancan zamanin wasu ma sun yi crossing kamar su imamu nasa'i din sun rayu a can cikin mutaqaddimun kuma sun rayuwarsu ta ta ƙare bayan zamanin mutaakhirin ya fara ko kuma 'yan baya wasat tsakankani to daga 'yan baya wasat din ne zaka ga galibi aka samu ta tabirza sosai wajen nagarta aqidan marubuta galibi saboda an samu dauloli da sarakuna da malamai da mazhabobi waɗanda suka kirkita al'amarin aƙida sai ka ga sai tsillin tsilli za ka ga manyan malamai a waɗannan zamun nan za ka same su galibin su a sha'ira ne galibin su wasu ɗan sagi da mu'tazilanci da sauransu sai mamu misali yanzu kamar bai haƙi bai haƙi yana da wasu yana da tafwid a wasu masail na aƙida kamar za ka ga malami ba hambali irin su abin alƙarrafi ko irin su ibnu aljauzi da makamantansu malamai ne hanabila amma kuma ba sa kan mazhabin ahmad ibn hanbal wajen isbatu sifat wanda kuma da a cikin mutakaddimun da zaran an ce hanabila to kamar yanzu ake cewa ne kawai yan salaf yan salafiya kawai su ne hanabila sai aka waye gari abin ya juye sai kuma ga malami ba malike sai ka ga kuma shi kuma shi ma yana da wasu mazahib ko wasu tafarki sabanin abinda aka sani da mutaqaddimatul malikiyya da makamantansu to to to sannan kuma akwai akwai kuma ƴan baya sosai a cikin mutaakhiri shine galibi daga kuma zamanin da ya biyo bayan karni na takwas wato bayan shudewar zamanin makarantar ibn taymiya da su ibnu sayyidin nasi da su ainihin wato ire-iren waɗannan da suka rayu tsakanin a cikin daular nan ta mamalik da kuma rigingimin nan na tatar to daga wannan lokacin shine aka fara samun yawanci rauni a zurfin ilimi da kuma wato yawan bambance-bambancen tafarki ga marubuta daga nan aka fara samu har sai da aka sake tada wasu malamai shekaru 300-400 baya irin su shaukani irin su suyuti irin su iraki da ɗalibin makarantarsa sannan su ne suka sake raya ilimi kuma har aka zo wannan zamanin daga kan a wannan zamanin kuma namu daga kan dai irin su abdurrahman al-mu'allim su ahmad shakir zuwa ƙarewarsu a shekul albani in za ka ga irin waɗannan gaggan malaman kusan sun ƙare na ƙarshen su da mutu ba nan shine rabiul madakhal inda shi ma bai ma kai matsayin wadancan ba mana magana ilimi irin wannan sai kaga galibi malaman da ake yi a wannan zamanin to ba sa kaiwa irin waɗancan to kamar an fara shiga zamanin karewa ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutuwan malamai za ka ga duk wanda ya mutu to ba a sake yin irin shi ba a sake yin irin wanda ya zo bayan shi haka dai haka dai ila an yarsa Allahu al-arda wa man alaiha ina ganin bari mu bai shaka ko Allah kai mu darasi na gaba sai mu karasa na dauka zamu iya mata kwaf ɗaya ne shi ba za ta kwaf ba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi